بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
To, muna magana kan jiya Allah ya ce wanda ya shirka ma Allah Allah ya haramta masa aljanna kuma matattaransa shine wuta kuma bayi da wani mumi a gaza da zai hana shi a masa zaben wuta to shine Allah ke faɗan shirkan لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الذين ويند قالوا سكته إن الله الله هو شي- شيء ثالث ثلاثة أكو نأكو ديان نأكو wato alloli alloli uku ne suka haɗu suka zama Allah ɗaya Ah, Allah ɗaya ne wato sai abu uku sun haɗu su zama Allah ɗaya na ɗayan shi ne Allah biyun kuma shi ne isa da uwansa sai sun haɗu su zama Allah to wanda suka faɗi wannan Allah ce da karkafa hakikan sun kafirka wanda ya ce Allah da isa da uwan isa su ne Allah to wannan ya zama kafiri waye ya faɗi wannan shine na- shine nasarawa kuma wahuna kawai shi na akan alhayatu wata na fakta da sifatul kalami wato su- suka ce allah murakkabi ne daga abu uku a nasu uku shi ne suka ce allah uba Allah na Allah ruhi to wannan a ita ne farkon kamar yadda Qur'anin ta ce bismillahir rahmanir rahim wannan kalman ita ne wanda in da su so makaratu sai sun faɗe shi Allah eh, Allah uba Allah da Allah ruhi to abinda su iya nufi bil da uba shine zatin Allah abinda suke nufi da da shine sifan magana na Allah abinda suke ce ruhi shine rayuwa to saboda haka wai maganan Allah ita ne ta cuɗanya jikin isa kamar cuɗanyar ruwa yawa, ru- kamar yadda ruwa ice ya ya cuɗanya da ruwa kowane ice ba ɗan idan ya ba akwai ruwa jikinsa ba to wai kamar haka ne suka riya cewa shi uban shi ne allah shi dan ma allah ne ruhi allah ne to dukansu suka ce in sun haɗu sun zama allah ta a yadda su nasara suke yace ka san ka sani nasarawa wato cikin itikadin su shine tauhidin su na hukuntawa akan kashi hudu suke wasu sun ce kowanne daga zatin Allah da zatin Isa da zatin Maryamu shine Allah wasu kuma suka ce allah mai mu'i na sifofi guda uku da samuwa da ilimi da rayuwa da kuma isa wasu kuma suka ce ai allah maimu'in zati ne da sifofi guda biyu na ilimi da abinan da kuma zatin da- da- da- da maryamu to sukan ce ma sukan shi zatin sukan ce uba shi ne allah wasu wata kalamin sifan magana allah suna ce masa ɗa shi ne isa kuma sifan rayuwa sukan ce masa ruhi to kowanne in an same shi an samu Allah maganan bai da ma bai da hikima abinda suke faɗi Allah ya ce to wanda suka faɗi wannan magana haƙiƙar sun kafuta awa ma min ilahin babu wani Allah illa ilahun ayyudu sai Allah guda ɗaya Allah kam ɗaya ne wancan duka surutu ne wai zame da idan ba su take ba amma ya kulu daga abin da suke faɗi na ukun da wannan suka ɗaya da Allah in ba su bar da ukun da su ce Allah ɗaya ba ne to Allah masana da zina kafar minu kafirai nasu masu faɗin wannan kafirai ne to zai- abin da zai shafe su in ba su suke ba in suna kan kafin shi ne azabun alimu azaba mai raɗi zai same su Allah kiyaye أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم
afala yadubuna ila Allah a sai ba za su tuba ga Allah guda ɗaya ba wa yastakbiruna su nemi gafararsa da abin da suka faɗa in wanda ya riga ya faɗa ne wannan tambaya ne na zargi a sai ba za su tuba ba to wallahu Allah ga hullu ga mai gafara ne ga wanda inda ya tuba rahim mai jin kai da shi wanda ko bai tuba ba to Allah zai masa gaba mu je ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يؤفكون mal masihu shi masihu bai zama komai ba shi ba yi mizanen Allah ba ne illa rasulu sai dai manzo ne na Allah ko ba shi ne farau ba ba shi ne kuma kashi ba kadaran min gani musulun manzanni da yawa sun wuce gabansa da yawa kuma shi ma zai wuce gabansu ya kuma wuce وليس بإله شيء مع الله بني كما يجلس إياه وإلا دا شيء الله نه أي لا مال ولا دا فلوسي با شيء مع الله بني وأمه وأنت كما صديقة ميان قد كانت يعني صديق يعني صديق شيء mata guda hudu ne su ko biyar wanda suka kai matsayin siddiƙanci maryamu ta kai siddiƙiya kuma fatima ta kai siddiqiya yar manzon Allah uwanta ma ta kai siddiqiya kuma asiyatu ma ta kai siddiqiya kuma aisha ta kai siddiqiya su biyar ne da- da fatima da maryamu da A- eh, hadija da kuma aisha duwa nan duk su dauki ne abin da ake ce sadauki babu wani matsayi gaba da su sai annabci babban matsayi ne a wani taka ma ba mai ga wanda ya isa sadauki to daga shi sai annabci kuma ba a zama annabi sai dai aka zama sulfi Allah ka sa mu zama sulfi yawa kaga sun zama da shi da uwansa ya kula da suna cin abinci kamar yadda wani su yake na daga dabbobi masu rai sai ai mai rai duk sai ya ci abinci ko to su ma sai sun ci abinci su rayu wa man kana kazalika wanda ya zama haka ai la kulullah ba zai zama Allah ba lidara kubi wa nubi don shi mai rauni ne kuma murakabi ne wa ma ya shawo minhu min al-bawli da abin da yakan faru ga mai cin abinci da bawali da bayan gida to yaushe Allah zai je na bayan gida saboda haka su kamar sauran halitta ne suna cin abinci allah ya ce wani ka duba ka yi mamaki ka duba amma duba na mamaki ka yi bari bayin nuwar yin ramulati yadda muke bayyana musu al- ayoyi kan allah ɗaya ne amma su su kuma sun manzun sannan ka sake duba ka yi mamaki a ne ka kuma ya suke juya su ki gaskiya sai allah ba allah shi ne ba ne Hmm? allah guda ne ne amma ya rubuta shahidin da hujjoji duka sun tsaya a kan haka to me yasa suke haka
ولتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله سميع سميع عليم kun ka gaya wa mutane yanzu a ta budu na kwa bauta ma wani min dunin lai kuma bayan Allah wani Allah za ku bauta masa ma la yamliku lakum abinda baya mallaka gare ku lab- na- laran cuta wala lab'an ko umfani ba zai iya ingije maka cuta ba ba zai iya jawo maka umfani ba shi ma bai yi yi cuta ma kansa ba kuma bai jawo umfani ma kansa ba ka bauta masa ma'ana mai hankali ya yi haka bai zai ba wallahu allah wa sami shi ne mai ji da zantukan ku alaliyu masani da halayen da kuke ji walisir hamu tambayar na a tafi juna na mutum layi wannan dangantaka na mai kada ku yi haka bai kamata ku yi haka ba mu je قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ulka ce musu ya halarci zafi ko masu littafi yahudu na tsara ke da aka rubuta da ku zurfafa fi dini kun cikin addininku zurfafa gara ake ba na gaskiya ba ya an tala wani isa shi ne ku saka isa eh, ku raunar da shi kamar nasara sun walakanta shi sun ce shi isa ɗan zina ne kuma yahudu sun ɗaga shi sama da haƙinsa su nasara ne wato nasara ne biyu su ɗari akwai wanda suka ce isa shi ɗan zina ne akwai wanda suka ce shi suka ɗaga shi sama da yarinsa suka ce shi ɗan allah ne to wala ta tafi kada ku zuciyawa a ƙauye son zuciyar mutane wanda ƙaddallu sun ɓata yin kamar gaban haka saboda zurfansu su ne wanda suka wuce iyayensu da malamansu wanda suka bar wannan sun bata to kada kuma ku fi son zuciyarsu kuma ku bata wa zallu kasiran sun batar da yawanci minan nasu na mutane da su domin wanda suka goye su ma su ma sun bata wadannu sun bata an sawa isabili ga hanya madaidaiciya shi ne hanyar gaskiya wa sawabin asiya da wata mu sun bata sun bata sun batar da yawancin mutane sun kuma batar da hanyar da za a fi ma a shirya allah sauke ne
لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
لئن الذين كفروا من بني إسرائيل Allah an ci wanda suka yi kafirci daga bari Isra'ila a kan wahattan wane shi ne ce a ranar sa'ad dauda kan hattan Allah dauda yayin da alim ya roƙi Allah kansu sai Allah ya shafe ya mai da su bironi su ne mutanen wani gari ana ce a yi lafi mutanen alaƙi annabi dauda ya roƙi allah ya lane su allah kuma ya lane su ya mai da su biroyi kuma waye sauni maryama an kuma lane su har yau akan harshen annabi isa dan maryamu yayin da alayhi shi kuma ya roƙi allah kansu ba musu musu nadira suka aka shafe suka zama alhazir kuma babu azabin magani su ne mutanen akwashi da za mu yi maganar su gaba su kuma allah mai da su alhazir wayancan kuma an mai da su biloyi akan addu'ar annabi dauda to duka wannan su bane isra'ila ne allah ya musu haka wancan an ce kada su yi farauta ne na kifi ran asabar su ma kisan su zai zo a suran gaba suwarsa da arafi shi ne suka ki suka yi allah kuma ya mai da su biroyi sai kuma wanda suka zo a kan harshen shi annabi isa su ne a sabon ma'aikaci ko kuma su kashi-kashi ne akwai wasu wanda annabi isa ya kamar addu'a yi amma faɗan baki kawai wato 'ya'yansu ne suna wasa da isa suna yara sai suka nemi su hana 'ya'yan wasa da isa sai suka isa zai zo sai suka koya su a ɗaki da ya zo sai ce ina abokai na sai suka ce ai ba sa nan ya ce suwaye na ke jin motsinsu a ɗaki sai suka ce ai aladu ne sai ce su zama aladu sai kuma suka zama aladu zalika wannan la'ana lima a sautin sun sami allah saboda haka dan uwa na karka sami Allah baban Allah ne ya ja musu wannan wakanu ya da sun zama suna shishigi na kama kifi a ranar asabar to saboda haka wayannan kuma suna shishigi na roƙon a saukar musu da ma'ida akushi daga sama
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون كانوا سلموا لا يتناهون باس هن ينقوانس شاشي باس هن شاشي أن منكر فعلوه ga mummunan aiki da suka yi idan mutum ya yi mugun aiki ba mai hana shi wato an ya zama ba su da mai nasira kaga rashin mai nasiha ba alheri ne da bisa ma kanu ya madu ya fa'alu abinda suke a kai yakatawa ya yi baki aikin su wanda ya baki ya baki ya yi muni dinin wahala wani aiki nasu bayi da kyau saboda kowa ya so ya aikata abin da yake so babu mai hana shi allah kiyaye mu ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
ترى كثيرا منهم ذاك يوانشي دبتجنسو يتولون الذين كفروا سنة جندا كافرين سنة جندا كافرين نبع مانع النبي جنسو suna jibintan kafirai mun da daga wajen basunka sun su biya sun fi son su haɗa kai da kafirai da bisa makar da wani ɗan mutu abinda rayukan su ta aikata musu na aiki ya yi muni yi makomar su zai wajen ta musu fushin Allah an sai da lalar don Allah ya fashi kansu wa bil azaba cikin azaba kuma umalin
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير كثيرا منهم فاسقون النبي إذا جاء قد الدنيا ولا درس كان الدنيا duk annabi sai ya guje shi kuma yana siya ne bai da gida ko bukka bai da shi kamar yadda ake ruwan nan sai ruwan ya buge shi ne dauke kuma shi ke nan in a jeji ne yana yana yana sai kwana haka ya rayu yana cewa saboda haka annabi ya ce ka zama a duniya kamar kai bako ne ko ko mai matafi ne wanda ya sauka gida ya ce an jima zai tafi kar ka amince da duniya annabi isa ba yana cin abin da ya zama haram wani lokaci kuma za ga cikinsa ya yi kore na ɗanyen ganye da ya ci annabi isa wato ba da ɗakin kwana gun kwanan ya samu so ɗaya ne ya yi matashi ya ɗauki dutse ya saka ya yi sai bacci da yawa yake ba zai ƙara wannan ba dutse ba matashi da dutse sai dai sai saka haka kwana kawai duniyan nan duniyan nan ba da aminci to kaji yadda ya rayu amma har suna neman su ce shi ɗan Allah ne yanzu Allah zai bakan zai wala da duwaka walau ka nuni nuna bilayi ga sun yi imani da Allah wanda bi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wasu da da abin da aka saukar mashi annabi Muhammadu matazuhun da ba su riƙi kafirai auliya ya masuwa ba da ba za su ɗauki kafirai masuwa ba walakin na kasira minun sai dai yawanci nasu fasiku na fasikai ne suna fita daga imani su je su shiga su shiga kafirci saboda haka sun fita daga ramin allah allah sau
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وألا تدعسوا الإيمان ده النبي ai da Allah da annabi da abin da aka gama annabi to da ba su ji kafirai su ne ba su rusu amma kuma nan kaga Allah ya ya fi da sa da jiran da za ka samu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam za ka samu a shaddan nasu mafi tsananin mutane a dawatan gaba lillazi na amini da wanda da imani mai yawan kiyayyen mai muni to shi ne al-yahuda yahuda bin yahuda sun fi sun fi din musulmai Allah ya yi to du shar kullun su a shari ne suke mummuni wallazi na shakku da kuma wanda suka yi shirka kamar da ka samu mutan larabawan maka domin ko kafircin su ya tsawo kafirci da jahilcin su kuma ya hau kan jahilci wani makin saboda suna sun kusa fitin da yayin hawa suna cikin dutsen dutsen su to su da aka samu su ne suka fi su ne suka fi yahudi a wajen kin musulmi saboda aka musulmi ba su musulmi don musulmi ma ya sani ولنجنه أما ذاك سامو أقربهم ما في فساتنسو مودة سوية الذين آمنوا وند سك إيماني سون الذين قالوا وند سك إنا نصارى مو نصارى وإنهم sun fi kusa kusan ƙauna da musulmi zalika wannan kusacinsu ga munai abinda ya sa su nasara suka yi kusa wato wannan yabo ne allah ya musu kuma zargi ne ga yahudu da kafirai tare da nasara a shaɗin su annan kuma nasara kafin nasara a shaɗin ya fi tsirni da allah domin su yunazi una kulubiyar suna jayayya da cikin allanci ce Allah ba Allah ne ba ne Allah uku ne ka kafirci ne kan kafirci yahudu kuma a wani lokaci sun fi su sauki don suna jayayya ne annabcin annabi muhammadu su annabi ne kawai ba su yadda da shi ba amma su nasara shi a allah ma ba su yadda da shi shi ne ba ne da yana mana nasara wato yaban nasara ta ji wajen kusacinsu da musulmai yabansu da aka yi kusacin soyayya da musulmai to da kuma zargi da aka yi mai hudu domin an su yahudu su aka ce sun fi gaba da musulmai to lafali ba zai hukunta shiddatar kuma tsananin kafuki wala adana ko rashin da dukkan su dai kafirai ne wa aidan alhirtu fil yahudi dun nasara wato ana kwadayi ga yahuda ban nasara aidan masafin yahudi hanyar yahudanci ya fi sadar da shari da cuta zuwa ga wanda ya saba mutu don yanzu har yanzu ba yahudi duk inda kai ba yahudi ba ne ci dukiyanka ko ya kashe kai na ganin ba komai kowane ne duniya in dai ba ba yahudi ba ne suna gani shi ba kowa ba ne nasara kuma su kansu sun san cin dukiyar mutum akwai haram haram ne cin dukiyar mutum zalimcin mutum ma haram ne amma ba yahudi shi ko masabansa shi ne shi bai damu komai ma in dai ba ba yahudi ba ne to sunan masa ba kuma in kai ba mai hude ba ne ya cuce ka ko ya kanka ko ya ci dukiyanka duk ɗaya ne yake gani yanzu ba gani yadda yahuda suke tare da su da falastin to kaga shi kuma bature shi ba masamansa ba ke ya san zalunci ya san haram ne to saboda haka da yana minun jisihina domin a cikin nasara akwai malamai wanda suke ba su labari rubanan suna kuma da masu rubanu wanda suka keɓanta suna bauta wannan su lasar nuna ba su girman kai a fin gaskiya kama ya tafiye yahudu kamar yadda yahuda suke kafin wa'adu makata da mutanen maka ne zarafi ta abu ne ta sauka ne a kan jama'an najashi wanda suka zo daga habasha annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu sura ne a cikin kamakau suka yi kuka kaji an yi karatu kuka ake yi amma wannan zamanin da yake yi in an karanta ƙur'ani sai a yi ihu a yi dariya kuma wai wannan shi ne karfi ka sun yi kuka ba a ce musu ba kuka ba don allah ma ya ce a wani hada hadisi da wannan zancen ne kuke mamaki wasala kuna har kuke dariya wala ta kuna ba kuka wa an sun sami kuna kuna girman kai allah ya yi mamaki wanda za a karanta masa ƙura'ani ya yi dariya a ƙur'ani da ayan azaba da kisa da mai yadda sai a yi dariya Allah ki a yi wannan lokaci a yi nisa to ka abin da ya sa kaga Allah ya har ya yabe su su an karanta ayan ƙur'ani suka ji suka yi kuka suka ce wa ma ajba ba haza ma ba haza kai towa abin da ya kamanci wannan da abin da yake saukowa ga annabi isa wato mutanen na gashi ana ce masu asamatu wani faɗin kuwa yana ce sunansa sahamatu hasidin wannan aya da ta sauka tana yabon nasara akan yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallama shekara biyar na aikan da aka masa a makka to sai cutar kafe ya masa yawa yayi yawa kuma ga duk wanda ya musulun duk wanda ya musulun da baya zaman lafiya a makka kuma lokacin ba umarni ya yi jihadi ya yi yaƙi to sai annabi ya umarni sahabbai wanda ba yaƙi gare su ce su fita zuwa ƙasar habasha to ya ce su tafi habasha a nan akwai sarki adali to ita ne ƙaura na farko a addinin musulmi ya ce akwai sarki mutumin girki wanda ba a zaluntar kowa a gunsa sai suka tafi habasha kuma shi wannan sarkin habashan ba da sare ne ya ce musulmi ku zo ku tafi gun har allah ya sanya mana mafita to sai mutane goma sha ɗaya suka tafi daga makka da mata hudu ya zama mutum goma sha biyar ko kenan ko amma cikinsu duk da sayiduna usmanu da matansa rukayyatu ɗan manzon Allah suka tafi to da suka tafi abasha to shi kenan suka tafi suka fita zuwa habasha suka je suka hau kogin maliya suka ɗauki jirgi kowanne ya ba da rabin dinari a kan aye da su to wannan a watan rajab ne sannan mutane suka yi ta bibiya musulmai suna komawa can habasha din to suka zauna a ciki har aka samu mutum 82 sun mazaje abu banda mata maza kawai 82 kaga ai sun zama gari ko banda mata banda yara to lokacin da aka yi yakin badar kafiran makka shugabanninsu sun an kasu sai suka ce to ai kuna da gun daukan farsa a kasar habasha ku ba da wani kyauta mana sarki na jashi ku aika masa wasu mutane masu hankali don ya je ya ba da mutanen ku su zo gida ku kashe su shi ne su wato kun ɗauki fansan wanda aka kashe su a badar sai kafinan maka suka aika an gumin al'asi da abdullahi rabi'ata da kayaki su kai mana gashi sai suka tafi habasha suka ce sarki suka gaishe shi suka ce wani ne ya fita a cikin garin ya mai da mu duk bamu da hankali kuma ya riya cewa wai shi annabin allah ne kuma shi wai an aika gare shi to shi kenan to mu an aiko mana ya turo mutanensa a nan garinka domin su bata maka mutanenka to shi ne muka so muka so za mu zo gare ka mu baka labarin halinsu don kai maka sani kan su bata maka gari suka faɗi haka shi ke nan mutanenmu sun ce mana mu roge ka ka mai da su garinsu sai ya ce to ba zan yi haka ba sai na tambaye su sai ya ce a je a kirawo su sai aka je a kirawo su lokacin da suka zo kofar sarki da jashi sai suka ce suka ce a je a gaya masa waliyan Allah suna izini gare su su shiga ya ce ku izini waliyan Allah ma dalla da waliyan Allah lokacin da suka gare shi- suka shiga gare shi suka masa sallama to shi kenan da irin gaisu su gaisuwa suka gaida shi da gaisuwa irin nasu sai wa'annan kawo suka ce in ka gani ko sarki to ka ga gaisuwa ma yadda suka maka bayan da ake gaida kai a garinka ba saboda haka da su ɓauka maka mutane sai ya ce musu to ku me ya hana ku ku gaida ni irin gaisuwan da ake mini suka ce mun gaida kai da gaisuwan yan aljanna ne gaisuwan mala'iku shi ne assalamu alaikum na ja shi sai sai sai ce to shi kenan menene annabinku yake faɗa mai isa da uwarsa suka sai jafar dan abu dalib ya ce yana ce bawan allah ne shi manzon allah ne kalma ne kuma daga allah ruhi ne kuma wanda allah jefa ga maryam budurwa haka yake gama yana ce maryamu kuma ita budurwa ce wanda ba taɓa yin aure ba na jashe ce to wallahi ya ɗauki ice hannunsa ya ce wallahi isa kansa bai kara ko kamun wannan ba a kan abin da kowa gaskiya ne annabi ku- yana faɗin gaskiya ta haka ba to daga nan su kafin da suka zo sai fuskar su ya kanan launin su ya canja ya ce ko kun san wani abu daga abin da aka saukar masa sai suka ce na'am ya ce to kayan karanta mini shi kenan jafaru sai ya karanta masa suratu maryam shi kenan ƙala ya ce ba na jashi wakala maza da sai da ya karanta turan maryamu yadda aka yi aka yi haihuwan annabi isa ya karanta sai ya sake ce to shi isa bai taɓa ƙara ko kamar ɗan wannan itace ba a kai su shi ke nan ƙala suka gabar to hunaka a lokacin akwai kisisina malamansu akwai rubawa masu ibada nasu ya dama tare da mansa da sauran nasara sai suka san abin da jafaru ya karanta sai hawaye yana zuba a fuskar saboda sun san gaskiya ne to sai allah ta'ala sai ya saukan ya ce zalika bi annamin hum kisisi wa rubana domin akwai kisisi da rubana gare su da jashi ya ce mai jafaru da mutanensa ku tashi ku tafi cikin duk ƙasa na kuna abinci ba abin da ke same ku shi kenan sai aunu aunu ɗin sai ya musulunta a wajen da jari dama ba an ce mutane biyu ne suka zaka makan ba to sai ɗaya shi ne amurin mulasi sai ya musulunta a hannun da jashi saboda haka ne ake ilgari ake ce tabi'i ai sahabi ya musulunta a hannun tabi'i domin shi ne jashi bai ga manzon Allah ba amur kuma da ya dawo gida ya ga manzon Allah shi kenan ya haɗu da manzon Allah da wa kamar musulmi to musulmai suka zauna a nan wannan jashi a gidan aminci da alewu da makwabtaka na alheri har lokacin da manzon Allah sallama ya ƙaura daga makka ya tafi madina sha'anin sai da waka aka rinjayi makiyan Allah kafirai to wannan a shekara ne na shida dama a shekara na biyar ne su manzo Allah sallama sai ya rubuta manajashi a hannun amdu dan umar yadda lumuri yake najashi ya aura masa ummu habibata daga cikin wanda suka yi hijiran nan akwai ummu habibata ummu habibata nan kuma yar abin su ne dama ta kawar da mijinta to shi da ya je can garin allah ya kaddara musu ya mutu sai ta zama ba ta da namiji to annabi ya aika sai najashin kuma ya tura wata yarinyarsa ta je ta gaya mata albishir cewa annabi ya aiko ya aiko yana son ta sai annabi kuma ya nemi a wurinta hannun najashi sai ta yi murna wanda yarinyar da ta zo ta gaya mata ba sai ta ba ta ta ba ta zinariyoyi na kayanta na ado kuma ta yi au izini ma halidu dan walidu shi dan uwanta ne sai ta ce to shi ne ya auren ta yi daga gaban don Allah a kan sadaki aka yi awon a kan sadaki dinari dubu ɗari hudu a ɗari hudu ɗari hudu ba dubu ɗari hudu ba ɗari hudu shi ne fahimci yawa to shi ke nan wanda ya nemi auren dan shi ne da dashi sai ya aika da sadakin a hannun wannan yarinyar nasa baiwarsa falon da lokacin da ta zo da dinari guda 400 ta bata sai ita umarwi mata ta bata tukuncin dinari 50 a ciki ba ta karba ba ta ce in sarki na yammu ne ne karin karfi komai gunki kuma ni ne kitina ni ne ba ni ne mabuciyan mai taskan dukiyar sarki da tufafin sarki da dukiyar sarki na hannun sai dai ni abinda nake nema gare ki tukunshi na gare ki shi ne in kin tafi ki ƙarfi da nufin ki sai ni ba ina nan na yi imani da shi bukata na ke nan gare shi ki gare shi to sai umaru su ce to sai ta yi daular umaru to sai shi na ja shi sai umarni matan duka ya ce kowanne ta ba da kyauta ma'ammu habiba da matan annabi suka ba ta kyauta da turaruka da komai suka ba ta to annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin goma yana tsare haibara ummu habiba ta ce sai muka fita mu zuwa madina daga daga habasha to shi muka muka fita zuwa madina daga habasha to annabi na haifa sai wani ya fita wanda ya fara zaman kallafi wanda ya zo da ni ya fita ya je ya same shi a haibaran ya gaya masa ni kuma na zauna a madina har annabi ya dawo sai annabi ya tare da ni sai na shiga gare shi to sai ya zama yana tambaya na ya shi a yin ya shi to na karanta da na ba shi labarin da ya shi sai na karanta masa gaisuwan abu hatu yarinyar nan kuyangan shi na ya shi annabi daga madina sai ce yana mayar mata gaisuwa to shi ne allah ya saukar da عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة Allah bawuya ya sa tsakanin ku da tsakanin wanda kai gaba Allah ya sa soyayya to shikenan ita da ummu abi bata yar Abu Sufyan abu sufiyana kuma shi ne sarkin makka yana kafirci a makka to sai ya samu labari annabi ya auri yansa sai farin ciki da cewa annabi ya auri yansa sai a yace kun ga wannan bijimi ba ba za a yanke hancinsa ba wani kalma ne na larabci wato kiyayyen na namu da shi ba zai miƙe ba to na ja shi sai ya aiki jafaru da mutanensa da ɗansa ana ce masa asha cikin mutane sittin ya ce su je ga annabi ya rubuta ya rubuta cewa zuwa gare ka ya manzo Allah ni na sai da kai na sai da kai manzon Allah ne da gaskiya abin gaskata ba na muka mubaya a hannun da mu suka jafu a hannun nan ɓonga jahuru na musulunta ga Allah ubangiji a malam gashi na aiko gare ka da ɗana a sa da kuma jama'a na amma in ka so in ka ce nima kana so in zo to zan ban na mulkin zan zo zan bar mulkin nawa in zo gare ka Allah mutum mutumin kirki to shi kenan abin da ya ce kana so in zo zan zo amma ga shi na tuwo jafaru da mutane su tu su zo mun kalabi da ɗana a sa in ka so in zo da kaina zan zo alaika ya rasu da layi sosai suka zo suka shiga kogin maniya a cikin a gurbin jafaru har sai da suka kai tsakiyar kogi sai mutanen wasu suka halaka duk da shi ɗan nan asa sai jafaru da mutanensa suka zo shi annabi na haifa jafaru ya zo cikin mutane saba'in dukansu sun sanya sufi sufi riga ne riga ne na fata rigar masu tsoron Allah ne mutum 62 daga habasha mutum takwas daga sham annabi ya karanta masu surar yasin har kashenta suka yi kuka kaji kuka ne suka yi kuka mutane fawo kalkawo mutane suka yi kuka da suka ji karatun ƙwararri suka yi imani suka ce kaito wannan da abin da yake sauka ga isa don maryamu to saboda haka ka dakato ce na zarfi nasu min halin kitabin
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا إذن سكجي ما أنزل من أكثر إلى رسولك منزوه نهى القرآن tara a yi na hujjar ga idanunsu tafi suna zubar ne dami hawaye sai su yi ta kuka in sun ji ƙur'ani don ƙur'ani ba maganin wasa ba ne annabi ya ce wannan ƙur'ani an saukar da shi da ɓacin rai in kun karanta shi to ba kuka za ku yi in ba za ku yi ba kuka ba annabi ce ku yi kukan gangan yawa min ma'arahu saboda abin da suka sani min alhaƙi na gaskiya ya gudu da suna ce rabbana ubangijinmu amana mun yi gaskata bi nabi da annabinka wa kitabinka da littafinka fabtunna ka rubuta ma shahidi ya tare da masaida wanda almukarrabina abun kusatarwa ga Allah bi tasdiqi ma da gaskata musu
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونأمر أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين to kuma sun faɗi wannan amsa ne ga mutanen da suke aibunta su wai su musulunci ne huda suna aibunta mutanen najashi da suka musulunta suka ce wa malana mai ke gare mu me zai hana mu lanu minu billahi ba za mu imani da Allah ba wa ma ja na min haki da abin da zo mana na gaskiya alkuwa me yasa ba za mu da ai lamani alana min imani ba abin da zai hana mu imani ma wujudi muktali tare da samun abin da ya hukunta shi wani mauna kwadayi muna kwadayi an yi da na rabu na ubangijinmu ya shigar da mu cikin ya shigar da mu aljanna ma alƙawar sali tare da mutanen kirki almumini muminai ya shigar da mu aljanna ta aljanna Allah ko ya musu alƙarin haka alhamdulillah mu je فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Allah ya ci ba sabon nafs sai Allah ya saka musu bima kalu da abin da suka faɗa suka ce me zai sa ba za mu yi imani ba gashi muna kudayen ubangijinmu ya shigar da mu da mutanen kirki aljanna wanda aljanna ko ba samun ta sai yi imani to me zai sa ba mu yi ba shi kenan Allah ce sai ya saka musu ma kalu da abin da faɗa suka faɗa nan Allah ya saka musu da jannatin aljanna Allah saka musu ya ba su aljanna ta jirimin dajalan haru wanda koramai guda hudu suke gudu a ƙarƙashinta na ruwan aljanna zuman aljanna madaran aljanna giyan aljanna khalidi na fiya za su dawoma cikin abada a cikin aljanna za su shiga su dawoma har abada wa zalika wannan samun shiga aljanna nan a samu a dawoma nan jaza'ul muslimin sakamakon mutanen girki Allah ka samu mutanen girki wanda suka yi imani da annabin Allah
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
to wallazina kafaru wanda suka yi kafirci kuma wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu na alqur'ani to wayannan ulaika wayanna sahabu jahim yan ku take ne Allah ka raba mu da hanyar su wannan zada lamma hamma qaumun min sahabati to wannan ayan kuma da zamu karanta ya sauka lokacin da wasu daga sabban annabi suka yi niyya za su lazumci azumi kullum ba shan ruwa za su lazumci tsayawa su yi sallah dare duk ba bacci ba za su kusaci matayensu ba ba za su shafa turare ba ba za su ci nama ba kuma ba za su yi bacci kan shimfiɗa ba sai su yi irin baccin da muka faɗa da na annabi isa ɗin nan to shi kenan wasu suka yi nufin haka to shi ne wannan ayan da za mu karanta zai gaya mana su
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
wato mutane ne daga sabon annabi a cikinsu hadda sayiduna abubakar da sayiduna ali su ne suka yi wannan alkawarin sun hadu ne a gidan wani ana ce masa usmanu dan mas'ulu aljumai dalilin haduwarsu kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu a azini wata har suka yi kuka haji dai kuka suka yi kuka da wani kuma zuciyarsu ta yi tauci sai suka yi niyya da su zama ruwana shi ne suka ce ba da su ci abinci da su ta zuri kullum sallah duk dare ba za su kusaci matayensu ba ba za su shafi turare ba ba za su ci nama ba ba za su yi bacci a kan shimfiɗa rubanan cike to shi kenan da suka faɗi wannan suka yi niyan za su yi haka minhum cikinsu akwai abubakar wa aliyun na abi ɗalibin da abdullahi dan masudu da abdullahi dan umaru da abu zarin gifari da salim maula abi huzaifata da migdadu dan aswadul kindi da salmanul farisi da makalu dan makinu da usmanu dan masudu shi mai gidan da suka haɗu suka shawar manyan sabai ne fa duka wayannan nan suka yi shawara suka daidaita ra'ayinsu cewa za su sanya buzu kai suka ce ma al'aurarsu mazakutarsu za su yanke shi duk su zuba don karkar in sun sha'awa banda magana sha'awa da su yi azumi kullum da su kasai sallah kullum ba babci a kan shirya ba za su sama ba ba za su sha romo ba ba za su kusaci mutanensu matansu ba kuma ba za su shafa turare ba kuma za su fita ma suna yawo a jeji kawai to sai haka ya kai ga manzon Allah sallallahu wanda aka yi shawara gidan Usman ɗan Mas'ud sai annabi ya je gidan ya samu shi usmanu ba gidan to shi kenan sai ya ce wa matansa gaskiya ne abinda na ji labari na sha'anin mijinki da abokansa to matan matan kirki ne ta ki ta yi karya ma annabi amma kuma ta ki ta tona asirin mijinta kaga an ta ce ya ya fada kaga dan ta tona asirinsa in kuma ta ce bai fada ba ta yi karya to kaji yadda mummune suke sai ta ce annabi in dai har shi usmanu ne ya baka labari to ya yi gaskiya sai annabi ya juya ya bar gidan lokacin da shi mijinta ya dawo ta ba shi labari da annabi fa ya zo gidan nan kuma ga abin da ya tambaye ni ga abin da na ba shi amsa to sai ya je ya tara abokansa duk guda goma tara din nan shine na goma sai suka tafi wajen annabi sannan da da suka tafi wajen annabi annabi ya ce a sai baban labari kun daidaita kan kaza da kaza ba ba za ku yi bacci ba za ku yi sallah za ku yi ta azumi ba za ku yi bacci ba ba za ku shafa matan ku ba ba za ku ta tsarin banji haka aka ce kun fada ba sai suka ce haka ne manzon Allah amma ba nuyyan komai da wannan ba sai niyyan alheri annabi ya ce a ni ba umarni ne da aka ba cikin addini yawa ai annabi ce kayinku kanku kanka kai kanka yana da haƙƙi saboda ka aka kai azumi ka sha ruwa azumin nafila ba ka yi sallah cikin dare in ka gaji ka yi bacci ni ma nakan tashi ni bacci ina yin ina yin bacci ina kuma azumi ina kuma shan ruwa ina cin nama ina shan romo ina zai kewa matana wanda ya ki wannan hanya na kira suna nan ne wanda ya ki wannan shi ba na bane sannan ya tara mutane kuma ya sake duba ya ce me ya samu waɗansu mutane ne sukan haramta ma kansu saduwa da matansu su haramta ma kansu abinci su haramta ma kansu turare su haramta ma kansu sha'awar duniya kayan duniyar na abin mai imani duk abin da allah ya baka a duniyar nan wannan ba komai ba za ma naka ne kafiri ne ko mai saba allah duk abin da ya ci duniya ana bin sa bashi amma mai imani duk abinci a duk abin da ya ci ya samu a duniya daidai yake da ya zama ya ce to ni ban mutu ku ku zama ki sisi na korobawa ba bai babu a cikin addini na ka bar cin nama ka bar saduwa da mata yawa ko kuma ka ɗauki bukka ka je ka zauna bukka jeji shine saurami to babu addini na babu kuma yawan tafiye-tafiye kai ta yawo a duniya a jeji babu addina rubaniyan addini na shine ka yi jihadi ka bauta ma Allah kuma kada kai masa shirka da komai ka yi haji in ka samu dama ka yi umra kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka kana da dukiya ka yi azumin wata ramadana to wannan shine addini na kuma ku miƙe kan haka Allah ya miƙar da al'amarin abinda yake halaka yake halakar da wanda suke gabanku shine mutum ya tsananta ma kansa sai in ya tsananta ko Allah ya tsananta masa to fa shaddada Allahu alaihim Allah ya tsananta musu to ba tilka ba yahu kun ga wayancan shine sauransu gidajensu duk Allah ya halakar da shi da su da gidajensu to ba za ku ya gaba ne ka ja ya ne ya yi wallazi na amanu ya ku masu imani la tuharimu kada ku haramta ma a halalla lakum abin da halatta Allah ya halatta mu ba a ce ka haramta makan ka halal ba wannan ba addini ba halal ka haramta kada ka yi haka wala ta ta duka da ku shi shi wuce iyakan addini ku je ku zai ku yi zarce inda la ala la yi ba yi son almuta dina wa su shi me ba yi son su ma'ana zai musu hukuma
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
ukulu ku ci min ramara kuma lawa abinda Allah ya azurta ku alhali halalan ɗayyiba halal wanda yake mai tsarki ku ci dukkan halal mai tsarki ku ci shi wannan aya ne wanda da wani mutum yake da wai a wannan aya ne wai halatta ta ba ya ce halalar ɗayiba halal mai zargi kuma ta ba abinci ne ta ba abinci ba ne to wata kula ku ji tsoron allah cikin haramta abin da ya halatta muku allah zai wanda hancin kuma mu nuna bihi kuka yi imani da shi muje لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسد ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون la yu'akhidhukum Allah Allah bai kama ku biglau da yashashiya fi imanikum cikin rajon shine abin da hakkin ka ya riga ya riga ya fada shine ba kana nufin rantsuwa ba kawai kai dama mai yawan surutu ne ko mai yawan rantsanze sai kace kamun kuna sarki kace yace yace la wallahi ba haka ba ne wallahi ko bale haka ne wallahi to wannan in ba ka yi niyyar rantsuwa ba ka faɗi haka wannan to allah ba zai kama ka da shi ba don rantsuwa ba wasa ba ne to wannan masaban shafi'iyya amma masaban malikiya da abu hannifa da yabo yashashen ranzuwa shi ne ranzuwa a kan abin da yake zato sannan sai abin ya zo ya bayyana ba haka ba to shi ne yashashiyar ranzuwa amma a wajen shafi shi ne kawai mutu ya ce labar layi alibar layi irin yawan surutu ne to amma ba wannan ba a cikin maganin shiga ba don dama rantsuwa a shiga ma haram ne ya saki matar zai ce wallahi na suke ta to nan sai allah ya masa azama shigan ya tabbata ma sai allah ya masa azama Me- shigan na hannunsa me ya kai ki kawo sunan allah bunda ba alheri ai abin da ya sa ba rantsuwa da annabi ke saboda rantsuwa gu ne na azaba annabi kuma kowane lokaci a gun rahama ake faransa shi yasa ba a salatin annabi a yanka don annabi shi koyaushe a rahama ba za ka zo yankan dabba ka yi salatin annabi ba za ka yi rantsuwa kuma ka ce da suna annabi to haka aka- nan na ma rantsuwa matanka naka ne idan ka sake ta ka ce ka sake ta amma ka ce wallahi na sake ta kaza kaza to wannan ka yi laifi to saboda haka ya shi shirin ruwa ba a yin kafara amma wa hasu allahu in kasada in ya miƙe rantsuwansa ku mutane to wannan ina ta ce rantsatsa yashashirar zuwa gun shafi shi ne kamar yadda muka fara lawar layi amma ban da gun maliki da abuwa ne fata idan hantarsa ya riga ya yi rantsuwa ba tare da nufi ba asali to wannan ana ce mata lamunin ya bi ittifaka a gunsu in kuma mutum ya yi rantsuwa akan yana zaton abin da yi sai ya bayyana ba shi ba ne to nan a hanyoyinsu duka nan ma zai yi karfa a- a a wajen hanyar abu maliki da abu hannu ba ta ranzuwa yawan ranzuwa yakan talautar da mutum yawan ranzuwa ma annabi ya ce yakan sa gida ya zama bugu sai in mai gidan ma sai gidan ya wata kaga wannan ya wuce talauci ko to a bar yawan rantsuwa da wasa to Allah bai kama ku da abin da ba ku yi niyya walakin sai dai wahidukum Allah yana kama ku ma qaddimul aymana da abin da ku ku- ku- ku- kudurta rantsuwa ka tabbata a nitsan ka sai kai rantsuwa biyan malamtul an kasir kuka yi rantsuwa kan nufi to ko ƙarya ne wannan ana ce mata gamus ba wani kafara sai ta kai kauta in kuma ba in in kuma karance ba ƙarya ba ne ya zama ba haka yake ba to shi ne za ka yi kafara amma an kai rantsuwa akan ka tabbata ƙarya kake sai ka karance to wannan ita ke ce mata gamus ma'ana mai nutsarwa sai ta nutsar da mutu a cikin jahannama Allah ke yi. To fa kafaru kafarar rantsuwa idan kuka yi ba ku cika ba idamu a ciyar da ashirki masakina miskinai guda goma min hausar daga matsakaicin matan imuna alibu abinda kuke ciyar da iyalanku kamar yanzu masu cin masara to masara zai yi masu cin shinkafa shinkafa ne zai yi la alahu la nahu ba abin da yake madaukaki sama ba ba kuma abin da yake kasa ba yawa to shine kafaran mutumin da ya rantsuwa za a nasu yin auki zodun ko kuma ka tufar da miskinai guda goma mutum goma ga musu tufa bi an bi mai su maki abin da aka ce masa tufa ka ba shi riga da rawani da wando don ka ba shi riga kawai ba ka masa sutura ba in ka ba shi gyauto kawai ba ka masa sutura ba in ka ba shi rawani kawai ba kai ba to ma da rawani ke ya zama da hula gun masu hula ka ba shi da riga da wando da hula da rawani wala yabti dabu ma zukira amma ka tara abin da aka faɗin nan ka ba da shi zuwa ga miskini ɗaya ba zai yi ba in ma shi ciyarwa ne sai ka samu mutum goma yawa in tufatarwa ne sai ka samu mutum goma sai ka samu miskinai goma kuma famalla wanda bai samu wannan ba bai samu ɗaya ba baya da alzaririn ko yanta na gabatin wuya wato ka samu bawa mumini ka yanta kamar yadda ke cikin kafaran kisa da jihari hamdan da limin dagirar mukayyari to saboda haka to ka yanta baiwa wanda yake bai wannan naka ne kai kanka ba ku hada da wani ba kaji uku ga tufatar ko tufatiyarwa ko tufatarwa ko yanta wuya to malaye wanda bai samu hakanin ba to ba su ya musalasa ta iyali sai ya azumin kwana uku amma a jeren ne ake ce wani daga wannan in bai samu ba wannan in wani bai samu ba wannan in wani bai samu ba wannan in ya zama duka ba su samu ba to kafaransa shi ne la yushtaru tikabu ba sharadata bibiya ba wato duk wanda ka samu a cikin zaka yake amma lallai abinda zaka yake Allah ce mutum to wannan idan kai haka zalika wancananka abu hudun nan shine kafaratu aymanuku kafarar rantsuwanku idan halafta in kun yi rantsuwa ba ku cika ba in ka rantse baka cika ba abin da za a yi ka kiyaye yanzu in ka yi maganar yan siyasar nan wani yana magana a rediyo ya yi ta wallahi tallahi akan banza kuma abin ba gaskiya ba ba ma rantsuwa ta ɗaya zai ba wallahi tallahi sai da yawa in ka ka kace wallahi tallahi rantsuwa biyu ne a kanka yawa ku balle ka ji mutum yana wannan a kan gariya allah ta yi fa zuwa imaniku ku kiyaye rantsuwanku ba kada ku zo ba hukunci ba ku cika ba ku yi rantsuwa ku cika ba malam ta kun alafi ni birin matukan ba ka yi rantsuwa kan aikin alheri ya kace ba za ka yi ba nan ko kuma gyara tsakanin mutane to wannan to in aikin alheri ne sai ka yi aikin kuma kai kafara kazalika haka mislu ma bayyana lakum misalin yadda Allah ya bayyana mak- muku ma zuciya aka an yadda abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum don ku tashkuruna ku yi godiyan Allah Allah mun gode maka Allah mun gode maka
صدق الله العظيم
Wannan ce, Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa da imani da lafiya. Jama'a a takaice ina son a mun fassara suratul sabbi.
sabbi Eh, sabbi.
in su suwa ai tana da kamo Ina ce a takaice muhimmancin da
to suwa to shi ita suwar ne kamar ta kunshi tauhidi ne ya ce ka tsarake sunan ubangijin gaba da wanda ya halitta kuma da ya halitta ya shirya da halitta Ba a taɓa yi wa kada Allah zai raka wani. wanda ya halitta kai ya daidaita halitta da kuma wanda ya yi wanda ya samu iko ya shirya da mutane da kuma wanda ya fitar da burin kiwon dabbobi da mutane duka ya ba ya nuna musu abincin da zasu kuma fajala sanya ne sanya shi kuma musal abe ya zama ta- ya zama kusa wato abin ya bayan ya zama kore ya zama ja ya diddiga har ya zama iska na jiba su kuma ya ya ja shi ya tara shi to na shi abin da yake ya kunshi tauhidi ne yana ko yana ko bukatar bayani ne Sannan da ce, Assalamu alaikum. Malam mutum ne yake wuridi ga jirgi a hannunsa, amma bakinsa baya motsi. Ina tambaye shi sai ya ce yana yi a zuciyarsa ne. Gaba da yin haka ya yi koko.
ana so in kana wuridi harshenka yana faɗa zuciyanka yana fuskanta abin da yake faɗa yawa yi a zuciyar nan yawancin abu ya zama kamar wasu wasu ke ka faɗi abin da harshenka yawa
Sannan da ce, Assalamu alaikum. Malam ba na jin daɗi ne a cikina zuwa bejina nake yawan a taimaka min da addu'a. Allah ya bani lafiya, Allah ya ba mu lafiya ya bada.
Allah ya bashi lafiya kuma Allah bai sauran musulmai lafiya don albarka annabi sallallahu sannan jama'a ana kokarin shiga gida na ne har yanzu dai makara su yi nan ba taimaka mata addu'a
Allah hore masa yadda zai yi karasa
sannan ya ce assalamu alaikum malam addu'a ne da muke roƙo a wajen ka akan magana yaran mu mata Allah ba su mazajen aure na gari ƴaƴan mu samari kuma Allah ba su hikima nabiya da zamani da aiki mai albarka Allah hore musu Allah hore musu jiya ba a yi mun magana aure ya mata din nan to Allah hore musu mazaje saboda haka yakan zama musu dole ana so yanzu Najeriya a rika samun awanisu awanisu shine matan da na shekara har wajen hamsin ba ta yi aure ba. yanzu yawancin talatin kan ai mai sauki ne ko da wanda ta ce ita dole sai ta gama jami'a ta ga yar gasa ma ke in dace gama ta samu ko kuma yar- yarinyar da suke da kunci a gidansu wannan ma sai ga ta zama anisa har har ya zama ta zama muka kamar matan aure Allah kiyaye
Sada shi ce ba, mara ina neman bana addu'a ne akan wajen aiki mai Allah ya kare ni.
Allah ya nufa Allah ya kare Allah biya bukata Allah ji annabi Musa assalamu alaikum ta tambaya shi ne ma magana wasu ciyarwa na rantsuwan nan an ce a ciya wasu ciyarwa nan na arewa mutum kamar yadda ke ba da tattawai ne ko ko ana ba shi mudu ne wasu mutum goma nan mudu ne daidai sai dai in ka yi alheri ana so ka ɗan ƙara na
kuma in ka yi alheri ana so ka ɗan ba shi da abin miya na ma mutum goma na
don mudu ga gaggarrabe kai kwanon goma na yawa to idan ka miƙa masa ka miƙa masa dan abin miya ka ga wannan alheri ne ka ku yanzu ko yawa salata na bi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya yafi mana laifukan mu Allah ya gafarta ma iyayenmu da iyayensu Allah ya gafarta wa malamanmu da malamansu Allah ya shirya da mu Allah ya shirya mana jama'anmu Allah ya shirya mana da matayenmu Allah ya shirya mana da 'ya'yanmu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya biya mana bukatunmu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da bukatun wanda suka danganta bukatun su gare mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya musu bukatun su yawa لا لا لا أعبد عنك لا تعود في سنة ولا نوم الله في السماوات والأرض الذي يشهد من النسل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤمن بشيء من الله ما شاء وسيكون في سماوات والأرض Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mana jama'a mu Allah kiyaye mana gidajen mu don albarka annabi duk abin da muka zama mallaka Allah kiyaye shi abin da za mu mallaka ma Allah kiyaye shi ta Allah kiyaye mu a gida ko a tafi Allah kiyaye mu a gida ko a tafi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ألم نشرح لك وضعنا الذي أنقلب لك ورفعنا لك بالذكر إنما المسلم مسلم إنما المسلم مسلم فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألا سوك يمن الأمر ألا سوك يمن الأمر ألا بيا من بكاتم abinda muke nema Allah sauke mana shi kayan na musulmi da suke neman ilimin zama addini da zamani da sana'o'i na rayuwa na zamani allah ya hore musu allah ya raba mu ya allah ya raba mu da wahala allah ya raba mu da tsautsayi allah ya raba mu da asara allah ya raba mu da damuwa don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai dame mu allah sauke mu da shi duk abin da muke so na alheri Allah ya bamu shi a sauƙi ba tare da wahala ba ina zan na fi na da sarfafin ruwa da ta zama na yin sarfafin da ya shaɗi da sai ne ya yi shari suna zanen mala'ika tuwa rufi ha mutu na biyu da kuma amurin salamu ya hadda mata ikon Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya sa albarka a tsakaninmu wannan taro da muka yi don albarka alkur'ani allah muna albarka allah ya albarkaci wannan taro allah duk abin da muke nema allah ka ba mu albarka allah duk abin da ka ba mu allah ka masa albarka don albarka annabi na ya'yan mu allah ka masa albarka mata yan mu allah ka masa albarka allah ka turo mana albarka a kasanmu Allah ka ba mu albarka a garinmu Allah ka ba mu albarka a goyonmu Allah ka ba mu albarka a gidajenmu Allah ka sa albarka mahallayenmu don albarka da misalin Allah اللهم أنت أبدنا بالملائكة وأبدنا بالجامعة وأبدنا كما أمرتنا وأنزلنا كما آتنا وأبدنا بذكر أنك لنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين karanta bismillah da fatiha kowa da bukatarsa ya sa a zuciya allah allah biya mana Thank you.